بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لا ربا جرى الحديث عشرين هدى وتن ذو الحجة shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da goma ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya in ba a manta ba muna shafi na ɗari da arba'in da biyar inda muka tsaya darasi na saba'in da shida a wannan wato hadisi mai lamba ta ɗari hudu da ashirin da biyu a wannan littafi mai albarka na amalin yawmi wal laila inda za mu tashi babu muda'abatu sibiyan babin da zai yi magana akan muda'abatu sibiyan muda'abatu sibiyan shine muka biya hadisi na farko a ciki za mu dawo kansa na ɗari na ashirin ɗari hudu da ashirin da ɗaya kenan. amma kafin mu yi a samin ɗin da na bayan jiya na ga injiniya ya yi kuma na ganki comprehensive wato bincike ne gaskiya ina ga zan bi ta kansa da ba zai fi ɗaukar minti goma ba zuwa sha biyar saboda karatu ne na musamman bincike ne ya yi shi mai kyau akan hadisin da muka biya jiya a inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala aljanna to bari ku ga abin da ya binciko mana kuma za mu fa'idanta kwarai da gaske yace الأسماء المختلف فيها نعم في ثبوتها من الأسماء الحسنى الواردة في رواية الترمذي sunayen da aka yi sabani a kan dama tambaye da ne jiya kenan nace a wannan hadisin da aka kawo na tirmidhi akwai sunayen da ana faɗar su amma ba su inganta cewa sunayen Allah ba ne to sai yake waɗanda aka yi sabani wajen tabbatuwar su daga cikin sunayen Allah kyawawa waɗanda suka gangaro suka faɗo cikin ruwayar imam tirmidhi dama tirmidhi kana da fuska uku wajen faɗa ko ka ce turmudi ko ka ce tarmidhi ko tirmidhi duk yadda ka faɗa daidai ne ita wannan tawun din tana da wato liga guda uku a kanta sunan gari ne dama tirmid ko tarmid ko turmud da ana faɗa المبحث الأول حديث الترمذي في سرد الأسماء الحسنى yake hadisin nan na imam tirmidhi dangane da koro sunayen Allah da aka yi daga Allah zuwa asabu shi ke rawa tirmidhi an abi huraira radiyallahu anhu imam tirmidhi ya koro hadisi daga abu huraira Allah ya kara masa yadda annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yake inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala al-janna shine dama hadisin yace thumma warada في بعض الروايات سرد للأسماء أو الروايات ثم تيزو تيزا حديث كون شيء في قرون سورة أكثر duwan da ya karanta jami'ar tirmidhi zai ga wannan sai ga suna an koro su gaba ɗaya a ƙasa sai ce to hukumu da ulama ala tazil asma wani irin hukunci malamai suke dangane da koro sunayen sai ce malami na farko al-imam tirmidhi imam tirmidhi abu isa kenan hali yace ba da riwayati lil hadith hadha hadithun garib wanda suke mutsalawun buwai ba ne mun tsaya dogon labari ba aka cewa hadisi garibi me hadisi garibi wa kul garibun ma rawa rawin a sai mun sake wasu da mutsalar hadisi a kul garibin marawa rawi fakat shi ne kamar hadisin hadisin hadisin sayyidina Umar innama al-a'malu binniyat gari ne amma yin gaddake kan mu shiga musala saboda haka sai yace wannan kuma tamni terminology ne na imamu tirmidhi yana yawan yin wannan a cikin littafin sa to sai yace wannan hadisin garibi almarji to sai ba da reference yace a tirmidhi al-jami' al-kabir sunan tirmidhi kitabu da'awat babu ma da fi fadli asma'illahi da husna ga inda zaka kaga wannan binciken na farko na biyu malami na biyu imam al-bayhaqi abubakar al-bayhaqi yace zakara anna ta'yin al-asma wa ta'min ba'd al-ruwat cewa ya tabbata ya ambaci cewa ayyana sunayen Allah malaukakin sarki ya faɗo ne a cikin wani sashen ruwayoyi ko kuma wasu masu ruwaya da suka rawaito ko ruwayoyi ko waɗanda suka yi ruwaya da ana faɗa sai ce marjiyinsa shi kuma Ahmad bin Hussein al-Baihaqi al-Asma'u wa Sifat babu asma'illahi ta'ala akwai littafin Imam Baihaqi da ya kira shi da al-Asma'u wa Sifat mujalladi ɗaya ne ina nan da shi a library na saboda haka wannan shi ne na uku alhadis ibn hajar al-asqalani قال يجي التحقيق أن سرد الأسماء مجرد هو مجرد an gane ko shi koro wato tabbatar da wannan wato abin da ya ake magana ga a tahqiq wajen tahqiqi shi ne kwalkwalewa masu kwalkwalewa na cewa lallai koro wayannan sunayen mujarrad ne mun ji a jima'a usulu me mujarrad wal mujarradatu ya salam ra'ayin mutum mutalawar sun manta mujarrad shine hadisin sahabi ya kawo hadisi an fahimta da kyau ko sai kuma ya karin bayani shine idraji ya kawo hadisi sai ya karin bayani yanzu misali inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman wasu malamai suka ce iya wannan ce maganar annabi Allah yana da sunaye guda 99 sai ce bi akan illa wahida kani ba da yaji a ce idraji ne ai karin bayani a kaiwa shine idraji banda wannan hadisi wani hadisi za mu kara ba da misali akan idraji an yi kazai annabi ya hana yin kazai shi da abin da ya zo gurin wannan ka gane zai ce wa huwa halqu ba'd ra'si duna ba'd shine ake sakin kai banda sai wanda suke zuwa tifon ko kalon shine alqazam shine wannan karin bayanin sahabin da ya ba annabi ne fada shine idraji to shi ne ma da ya gaya mana anan yace wannan idraji ne shigar da shi aka ciki to shi ne malam yake yake cewa fil khabari cikin hadisin ni ba da ruwa daga wasu tajin wasu wato masu ruwaya ko ruwayoyi almarjiya shi ma ibnu hajar al-asqalani ya kawo a fatawul bari sharhin sahih al-bukhari a cikin kitabu dawat babu lillahi bi ati ismin ghairu wahidin babu ne ya kawo shi Allah yana da sunaye guda wato ɗariwa ɗaya na hudu shekul islam ibn taymiya kali yake ta'yin hadhihi al-asma laysa min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam bi ittifaq koro waɗannan sunayen ba magana annabi bace a ittifaqin malamai yace ahlul ma'rifati suma wa bi ittifaqi ahlul ma'rifati wato bil hadith ta hanyar haɗuwar ma'ar wato masana hadisi annabi alaihi salatu wassalam sune ahlul ma'rifa bil hadis man da insa shi kuma majmu'ul fatawa eh majmu'ul fatawa yuzi na shida shafi na ɗari uku da saba'in da tara na biyar malami na biyar al'imamu ibn al-qayyim qarara anna sardal asma al-wari fi tirmidhi la yathbutu marfu'an ya tabbatar da cewa ko ruwan nan sunayen da aka yi a cikin hadisin tirmidhi yace bai inganta ba bai inganta cewa marfu'an ya jingine zuwa ga annabi alaihi salatu wasalam wa ma udifa lin nabi marfu'u saboda haka shi ma bai inganta cewa ya ya jingina ga annabi ba madadin shi kuma shine bada'ul fawaid mujalladi biyu ne to mujalladi na daya wannan magana ce na gida a shehu muhammad nasiruddin al-albani wato shi kuma hakama ala ziyadati tadil asma duda cewa ƙari da aka yi na koro sunaye bayan karanto ina da lafi sa'adan wata tsina suman yace wannan da ifi madadin zai ce ka koma cikin da ifi sunan tirmidhi domin yana da sahihu sunan tirmidhi yana da ifi haka nan sai sulatul hadith da'ifa shi ma ita ma a ciki ya kawo to bincike na biyu bayan wa'annan malaman mun ji mun cikin farko alqaidatul usuliyya fi isbati asma'illahi ta'ala wato qaida ta usulu wajen tabbatar da sunayen Allah madaukakin sarki sai yake ittafaqa ahlus sunna ala anna asma'a asma'allahi ta'ala tawqifiyya gaba ɗaya ahlus sunna sun taba akan cewa wato sunayen Allah madaukakin sarki ba a karambani shi ne tauhidiyya tsayawa yake kan ba a cewa a gani na ya kamata a ba su suna a raɗa wa Allah suna kaza yawa ai la yathbutu ismun illa bi dalilin sahihi min alqur'ani was sunnah yace abin da ake nufi ba wani sunan Allah da yake tabbatuwa sai da ne wato da dalilin dalilin ingantacce daga alqur'ani da hadisi adillatul ulama dalilan malaman su na na daya shekul islam yace kana asma'ul lahi kulliha tawqifiyya suna Allah gaba ɗayan su ba a tarabbani tsayawa yake cak marjani da majmu'ul fatawa a juz'i na shida na biyu ibn qayyim yace la yusamma la illa bima samma bihi nafsa ba a ambatar Allah maɗaukacin sarki da kowane irin suna sai da sunan da ya raɗa wa kansa bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka saboda haka shi ya raɗa wa kansa shi kuma ka koma wa dalibin saliki da badayin da fawai na uku malami na uku ibnu usaimi yace asma'ullahi la majala lil aqli fiha sunan Allah babu fage ba ba da damar da za ka amfani da hankali ba a cikin ba ruwan ba bukata hankalinka kawai nasi ake bukata majalin sa Muhammad bin Salih al-Utaymin yana da littafi al-Qawaid al-Musla littafi ne mai balkai iya asma'illahi wa sifati dan karami ne haka amma ya yi kyau sosai bincike na uku al-mabahasu salih al-asma'u allati حكم المحققون بعدم ثبوتها to ga gundarin assignment din wanda an yi kumfada duk talibin ilimin zai jira sai kumfada to sai aka ce sunayen da muhaqqiqun masu kwalkwali suka tabbatar da rashin tabbatuwar su cewa ba sunan Allah bane awalan na farko ba su da yawa kuma haddace su za yawa yace ismu kafir a ce Allah a kafir mai rufa a fili ko Allah ba mai rufa a fili wani to amma kai za ka raɗa ba hatta ka ji Allahumma suna bi tatrikal jamil ko yawa to amma na da ba suna da wannan salat bai inganta ba sababu adami subut da ni ne yasa bai inganta ba yace lam yali fil qur'ani wala fil hadith sahihun ismun at-tasi ba samu wani suna ingantacce na asasiru a cikin qur'ani ko hadisi ba ingantacce babu wa inna mal waridu abin da ya inganta kawai shine inna la hayyun sittirun ko sittirun an gane ko yuhibbu yuhibbu al-haya'a wa satri Allah maraukakin sarki hayyun mai kunya ne haka shi ma irin wancan magana ce za a za ta ka'a wanda tana da kunya wani ya ce ya ba za ce Allah yana da kunya mutum da ana gaya wa mutum to in ka ce in ka ce Allah wato ka cire mai sufar kunya ne zaka ce yawwa ka ga yana cin kafirci ne ne fito karara to da haka ka faɗa kai shiru kawai kamar yadda muka ce a ce a yi ran- rai a hannun Allah duk bahaushe ne da ce wani rai a hannun Allah ya zanku ba zai tsaya bayani ba ko ya ce cewa a hannu hannu ba ka ce a ya gane kuma ce Allah yana ganin ka to ai wani ma yana gani amma ka san ganin ba irin da Allah ba shi to haka ake zuwa mai ruwa kama ja'at kamar yadda Imam Malik ya faɗa to shi ne ma da ya gaya mana Allah ne mai kunya ne shi ciwon kuma mai rufa asiri a karatunmu na lahadi ai kun ga ku dalli ne ya ai ya ayyuha al-insanu ma garraka bi rabbikal karim yace aka ce in Allah ya tabbe ka ya kai wannan mutum ne rudan da kai ga barin ubangijin ka bi wa bai karamci sai ke suturukal malak rufa mun asiri wato suturarka wadda ta lullube ni domin rufa mana asirin da Allah yake yana da yawa da kowa Allah ya mara hasbiri duk abin da kai in ka fito za a ganshi a gojinka a jikinka da yawa mun daina gaisawa ko za a daina gaisa da juna a ce wannan muna ganin ka tuni su ne a yi ɗan iska ne kai yawwa ki zo da haka ne to ki tara da Allah shi yasa babu tatsewa a duniya irin kai wa Allah ta ko ka fito ka faɗa shi kan ji da nan na ga wata da ta fito ya TikTok ne tana yi wa ɗan uwanta ta san sun fi kowa faɗa kuma za ka yi ta gani yau a yanjima na an kwana biyu a kuma yi wannan an taɓo da ta fito ko sun ji rijiya ce ta rashin mutunci yan haul ba haul ya ba kula da na musulma shi ne tana cewa tana tana magana cewa shekara ku takwas a harkar ba ku taɓa tsira da kowa ba wanda iPhone 17 iPhone 17 kai ku da nila ni ko ku zo ku ci gida gida da gida gida wai da wannan take sabbi to irin su ne Allah ba ya gafarta mu me yasa saboda akwai raina Allah ne wanda zai yi laifi ya kuya ya da bai kyauta ba domin yau kuma domin annabi alaihi salatu wasalam cewa idan amma ya yi duka ila ma la yi duka ko kuma a ba wannan ba albiru musulun kullu wal ismu ma haka ko ma hakka fi nafsi zuwa shi na wanda yake ma kai kai a zuciya abin da ku kake iya fitowa kai bayanin ka ma da zuwa ne shi wani za ku ji wanda suka kona irin su wani jibulai za ku ji yana jiwaya ku je kowa to shi dan ya wanke ma hannu a kai kenan ka zama shi ya zama kai to me zai ba to bai wanda zai zo a ce yana jin kunya ko yana jin kunyar Allah wannan zai tuba eh zai zai tuba domin ai annabi mu tauba ba nadama ba tuba ce Allah ta shirye da mu to shi ne Allahumma suna da tafi da kalce ne kaga Allah ne ruba a fili ne amma ba za ka ce wannan sunansa a sake ba amma ta fata ce a kowane ulama ibn Uthaymeen kare yace as-satiru ko as-satiru huwa al-waridu wa amma satiru fala wato fala a'lamu annahu min asma'illah ku duba fa ma'ana ka duk wanda ya san larabci ya san bambancin kawai lankwace wato kanikanci ne na larabci ya san jama'a a tafiyo da a tatti an gane ko mai lullubewa mai rufa a ciri amma ba za ka gaya wa Allah wancan ba domin ba shi ya gaya wa kansa ba in kana son suna ingantacce sai ka ɗau wannan da ya faɗa wa kansa a hadisi marjayin shi ne sharhul qawaidul musla na biyu bilbas قال الصواب أن الإثم الوارد هو التكين هو التكين أنا يشد أن قاله لولا هذا شيء سنة التكين شيء إن كنت نجيء التنزيل بس نتيجة ومنين gaba ɗaya cin aure ɗin shi ne natija bayan an gama abin da ake so ka tafi da shi sai ce al-ismu sabi at-tasir al-ismu gairu sabi at-tasir ya gama ma'aikata wanda ya inganta a tsakiyar a tsakiyar kuma bai inganta ba kuma duk ma'anar su ɗaya amma ka faɗi wanda ya inganta tsaniyar na biyu suna na biyu yanzu mun ji suna na farko ko suna na biyu alaki abdulaki shi za a ga zuwa su kawai sai a ce rashi yau to shi to wannan ne ko ni na da rabo sunan yaya dan yaya da Abdulaziz aka ta ganin wannan an gane ko to bari ka ji munaqasha fil ulama tattaunawa ta malama yace lam yarid fil qur'ani wala fis sunnah fi sunnati sahiha ismur rashid bai tabbata alqur'ani ba ko hadisi suna ar-rashid wa inna ma walad al-aql al-jinn wal wasf kawai aiki ne ba na so ki shiga wani aikin ku miji da sai ce wani ayoyi za ka ko ne yana aikin Allah ne al-irshad a cikin alqur'ani ga sunan an gane ko saboda haka aikin Allah ne kiryarwa ga sunan kuma ayoyi akwai walwasu da sifa ibnu usaymin yace um zikira anna mujarrad istiqaqin isri min al-fi'l la yakfi in kace zikira an ambata amma duniyul lil mazkur kenan in kace zaka shi ya ambata da kansa ya ambaci cewa mujarradin istiqaqul wa istiqaqul ism taho sunan sunan daga aiki sunan Allah daga aiki aikinsa la yafi wannan bai wadatar ba me ya marjayi ka rafaran alkawaidul musla malami na gaba bakar abdallah abu zai wannan bakar abdallah abu zai ɗan bau lauya ne malami ne usuli lauya yake ijaba da rafi min al-asma'i salida ya yi nisa a rajin ya yi nisa daga sunayen Allah ba waɗanda suka tabbata ya yi nisa baka abdallah abu zai yi ka duba fikiyoyin asma'il husna yana da littafi mujallabi daya annabida ar-rashid laysa min al-asma'il muttafaqi ala thubutiha shi wannan suna rashid baya cikin sunan da aka a hadu akan tabbatuwar kun ji ne yanzu muna na farko al السافر الذي الرجيم نوه ثالثا اسم الواجب الواجب shi Allah ya ce bace mu dawa ba a sa Abdul Wajib da wahala ka je an sa suna Abdul Wajib yawa ba ruwan isan biyu suna motsi in mutum yana bibiya zai ji suna yawo sababul khilaf abin da ya zama yau sabanin lam yarid nafsun sahih yathbutu al-ism ba wani nasi ingantacce da ya tabbatar da wannan sunan shekul islam ya ce a yace karara anna kafiran min al asma al mustamira ya tabbata wato mafiya yawan malamai sun tabbatar da cewa mafiya yawan sunaye waɗanda suka shahara la tasbutu la tasbutu li adami dalil ba su inganta ba wasu sunaye da sun shahara wasu inganta ba saboda rashin dalili ka kowa ba jumu'ul fatawa Usaimin ibn Usaimin yake hajara ila anna al-asma'a la tathbutu bil istiqaq bil istiqaq mujarrad ka san cewa sunayen Allah ba za tabbatuwa ta hanyar kawai wato kawai mutum ya sha zubar wani ya koke ya ce shi yana ganin ya kamata a sa wa Allah suna kaza kirkira kawai haka kawai bai inganta ba shi ma ka koma kawai musula a natija alwaji min al-asma'il mukhtalaf fi thubutiha shi wannan suna yana cikin suna da aka yi sabani wajen tabbatuwar su wa kathirun min al-muhaqqiqin la yathbutuna mafiya yawan masu kwalkwali ba sa tabbatar da suna rabi na hudu to ga wani shi kuma wanda ji ne za ku ji ma ya kuma faduwa asaburu na ƙarshen kenan ko to sai ma da yake sababu da ila wara da hali wala shi kuma hadisi ya inganta da annabi yake cewa la da akbar ala adam ko sami'ahu min Allah akwai wannan ruwaya ko yasma'uhu min Allah duk akwai yawa la da akbar ala adam sami'ahu min Allah babu wanda ya fi Allah hakurin jiwa cutar da yake yi eh inda cutarwa ce babu wanda ya fi Allah me yasa domin hadisin ya gari yace yadda aula da hu waladan suna niyya wa Allah ta wa huwa yarzuqu wa yu'atihi alhali yake azurta su kuma yake ba su lafiya sai ga mutum kullum yana zuwa Allah uku ne kuma Allah ya raba su kuɗi kuma Allah ya ce ta kafin samawa su yi tafakkara min wa tashaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu me yasa an la'u ni rahman walada wa ma yabghi li rahman an yatakir duk da haka kuma zai ba mutum lafiya ya ba shi kuɗi wane ne su saboda haka wannan shi ne to shi ne ma da yake gaya mana a nan yake cewa to shi shi wannan sunan asabur kamar yadda muka ji lakin hada isbatu lisifa lal ism ko la lil ism an fahimta da kyau ko shi wannan sunan sifa ake kawowa sifa Allah ba suna bane sifa ce ta Allah hakuri ba suna bane amma al-halim ai kaga sunan zai yawwa ibn Uthaymeen ne yace isbatu sifati la yastalzimu isbatu al-ism ta tabbatar da sifa ba ta lazumtawa mutum ya tabbatar wa Allah suna kuma da wannan sifa shi ba akwai misalai ka kuru ba qawaidul musalla za ga ya kawo su da yawa ka duba qawaidul musalla bakar abu zai yace لعلك الاسم ضمن الاسماء المختلف فيها ya tattauna wannan sunan a cikin zimna shi ne ciki aiki a cikin wato sunayen da aka yi sabani a kan ya tattauna a ƙarƙashin wannan cikin al'asma'i da husna a cikin wannan littafin natija asaburu min aksar al'asma'i kilaban bai na halin ayyuka shi wannan sunan yana sayar da cikin sunaye a sunan da aka yi sabani yana cikin sunayen da wato aka samu sabani mai yawa tsakanin malamai akan sama shi a sabu na biyar kun ga yanzu na farko muna da asasiru na biyu al-rashidu na uku alwajidu na hudu as-sabur shugaban biyar يجري خامسا نجي الأسباب الأخرى وقع فيها الخلاف لو تسونا يد ثم سأقادي يا فاطمة ذكر عدد من العلماء الخلاف في ديوة كما لمن sun ambaci sabani cikin wannan sunan na ɗaya almaji almuhsi almubdi almu'in alwali almuqsid wayannan guda biyar ke nan in ka haka wayannan biyar din da wayannan guda hudu nawa ke nan tara ga man da yi mun zo karshen bincike na oke to oke wannan na biyar din asma'ul ukra wa qala fiha al-khilaf الماجد المهدي المبدي والمعيد الوالي أيوة كتاب بابا ba nan ba shi ne na shirin ko gudan shida ne to ina yake na shirin bari mu gani a to babu babu wajen sa babu ga shi nan ta ga wannan da ya shi za a ke ina lissafuwa a satiru a rashidu ga shi nan shi ne saniyar kace ma a gurin sannan sai aka ce sanisan alwajiri rabi'an asaburu sannan sai uwa sai wayannan guda biyan kuma ko yau goma sha wuce na gane da kake wayannan da na lissafo guda biyu ga huɗu a sama ko ga goma kenan yau na gane المقسم guda su da lambarin ta ke mai kan almajidu almuqsi almubdi'u almu'idu alwali almuqsidu shi ne ke ko to wayannan su ma almustalabu fi hali me marja'i da tattaban da ya duba badaiul fawaid da ibn al-qayyim qawaid al-mursala na ibn al-usaymin sai fikul asma'i al-husna na bakar abu zai na hudu sharh al-aqidah al-wasidiyya na ibn al-Uthaymeen littafi na biyar annadul asma fi jari asma'illahi al-husna na Muhammad Hamud An-Najmi wannan su ne marajiya kai yanzu dan Allah sai injiniya ya je yi wannan binciken ya zo da can a yi masa tambayoyi a kai kasa kara kansa ya ce minti goma ta yi kaɗan ai ka ga ɗan wayo ne domin ba kai ka duba ba kenan eh ai sai ka duba ba ai ne sai ya kai ka duba yanzu ko ku aka zo aka ce bayan an gama wannan aka ce to ka yi bayani akan wannan na tabbatar kowa zai iya shi ka bai zance shi ba ka ce minti goma ta yi ma kaɗan to ya ɗauke kenan alfatima بعد استقراء كلام المحققين من المحدثين وأئمة العقيدة يتبين وايه ga wani ta kauye bayan tabbatar da zantuttukan masu kwalkwalewa cikin malaman hadisi da malaman aqida abu ga wanda yake bayyana a gare mu na daya tardu asma'illahi da husna fi riwayati tirmidhi la yathbutu mawqu marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallam ko ruwa hadisin nan ka jingina wa annabi da wannan sunayen da za su ta inda tara da inganta abu na farko ke na biyu asma'ul lahi da yusra tawqifiyya sunayen Allah madaukakin sarki ba a karamba na biyu kenan na uku la yajuzu isbat ismin lillahi bi mujarrad al-istiqaq al-lughawi eh haka kawai ka kirkiro abu daura ta kware a larabci ka kirkiro wani suna ka jingina wa Allah ba a yi na hudu asma'ul asma'ul lahi نفس المحققون على عدم ثبوتها أو توقفه فيها wato mafiya yawan sunayen da malamai suka kawo masu kwalkwalewa suka kawo nassi a kan rashin tabbatuwarsu ko suke tawakufi a kansu su ne a tafiru a rakilu alwajidu a sabo waɗanda aka yawaita magana a kansu wannan guda hudu kenan su kuma na biyar al'ismu salih badal tafir ko asakiru sunan da ya inganta maimakon asakiru shi ne asakiru saboda ya zo a cikin hadisi inganta ce wallahu a'lamu wa billahi tawfiq wa la hawla wa la quwwata illa billah sai malai injiniya ya al-muhandis shi da ali muhammad abu muhammad jazakumullahu khairan wa jazakallahu ilman nafi'an ba zan kara ta ƙarshen bakan matar da ta ji an gane ko ki zo da haka wannan shi a dunkule wannan bincike ne mai kyau kwarai da gaske Allah ya saka da kai kuma wannan wani formula ce da wani malamin mu malam professor Ahmad Mutala irin wannan talan da muka yi yanzu kun kusan irin da yake mana aka ba da bincike aka zo karatu to sai a karanta bincike da ba ana amfanuwa sosai da sosai Allah ya bada lada. Na. Kai. Ake ta ya ya fage lada ji kuma. Eh dama da da wuri kawo ni kai na na san wallahi duba da su ne yake nan. Ai goto kofi su da magana wannan yanzu ya karatu ya ji ko Idan da wani aka kawo ni ba abin da zo da ni zan ba waya amma dai ai zan samu ladan tun da ne niyya. Yawwa a na ma niyya kai da salama da kadin ni kai da Allah ya saka da alkhairi. Eh ko sa akwai irin wannan rigijiyar ne ake kaga kawai kwaɗayin yanzu tun da ya yi binciken an samu wannan talatin har abada ya zama sadaka dariya to wannan hanya zai ji kuma ya bace wani ladan to ga shi zai yi na biyu in sha Allah zuwa sati mai zuwa za ta zama laifi za a raba ta kamar yadda aka yi ya yi alkawari alaba da ladan to za mu koma karatu in goyo karatu biyu za mu yi babu muja'abatu tibyan babu da yake magana akan wasa da kananan yara annabi yana wasa da kananan yara sai muka ce mumazaha shine wato wasa amma da baki kamar da annabi ya rika gaya wa abu mai ya aba umairu ma fa'ala mujahid ya kai abu umairu me ya samu dan karamin dan jirinka kaga wannan da baki ne an gane ku amma wannan kuma wasa ne da jiki da za a iya taɓa kunnen mutum ba ko a dawo a taɓo shi a ɗauke kai irin wannan abun ko a ɗauke shi a wulwula shi idan ka iya yawwa idan ka gaba ko ba ku ba ka su kan su likitu sun yi a yara suna magana cewa ba kowane irin wasa ke yaro wani lokacin wanda ba wani wuri ne ka gami wulwula shi kwakwalwa ne da jini to shi za shi kansa wasan ta yanke yanzu likitan yara in ka zo akwai lokacin da zaba ganin wani pediatrician jiyar ya zo a irin ya zo ya buge haro a hannun wata a hannun uwarsa in ka zo da yawa za ka jawo mai sai iyu aka ce wata shi likita ne ka za ka to duk likita ne zai buge mata saboda haka wannan shi ne in ka ga yadda ya bar in kai kan biyu da ciwo amma cikin da ya saba rike shi ya yi gudu da shi ya wasu wasu abubuwa to akwai mu da aba قال أخبرنا أبو يحيى التاجي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا معاوية بن أبي المزاري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شيء ما لم يبن السني yace malamin sa Abu Yahya Taji ya karanta da shi shi kuma ya ji daga ce malamin sa Muhammad bin Bashar shi kuma daga malamin sa Jabir bin Aun shi kuma daga ce malamin sa Muawiya bin Abdul Muzari shi kuma daga malamin sa mahaifin sa shine Abdul Muzari shi kuma daga malamin sa Abu Hurairah radiyallahu anhu kana yace basurat aynaya hatani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wayannan idanun na hagu da biyu sun ga annabi alaihi salatu wassalam wa huwa akhidun bi yadi al-hasani aw al-husayn yana rike da hannun al-hasan ko husayn shakkarawi cikin ƴaƴansa jikokinsa guda biyu ya riko hannun ɗaya wa huwa ya kuli yana cewa tarafa ya rike hannayen guda biyu yana cewa hau aina baka da ƴan idanun kamar yuri hau shi ne muka kwatanta muka ce in ka rike hannun yaro haka guda biyu shi ne zai kafa kafafuwarsa a jikin kafaka ya dawo wa har ya toye kirji shi ne wannan abu fawza ku guna mu kadama hu ala sabilu nabi sai wannan alhassan ko alhussein har sai da ya toye da kafafuwarsa annabi da rike da an gane ku duk masu yaya sun san wannan da mai wasa da yara duk sun san ya ake wannan wasa saboda haka har sai da kafafuwarsa suka zo har kirjin annabi alaihi salatu wasalam fa qala lahu rasulullah sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce ya allahumma inni uhibbu ya allah ina son wannan sannawa fa uhibbu allah ka so shi nau'in haka wani nau'i daban hadisi ne wanda mun yi bayanin sa yace qala da sana ibnu mariyam qala da sana zubair bin bakkar qala da sana sa'id bin amr bin zubair قال حدثني عبد الرحمن ابن ابي الزناد عن هشام ابن عروه عن ابيه رضي الله عنه شيء ما لم يأتي ما لم يأتي ابن منير يا كان جدي shi kuma ya karbo daga malaminsa Zubair bin Bakka shi kuma daga shehin malaminsa Sa'id bin Amri az-Zubair shi kuma daga shehin malaminsa Abdurrahman bin Abi Zinad shi kuma daga malaminsa Hisham ibn Urwa shi kuma daga mahaifinsa shi ne wa urwa ibn zubair zubair kuma yana cewa asharatul mubashshiruna bil janna kana yi kuntu ata'allaqu bi sha'rin fi zari abi zubair wata rana na kasance ina raje ina bakani an gane ko da wani gaji a bayan abu zubair ya goyo jikin kuma masa gaji an fahimta ya rubo masa gari wa wani yadda shi yadda shi yana yin rajabi yana yin baitukan waka shine al-rajul ya kafiya ya kuli yana cewa abyadu min ali abi aqiqin mubarakun min waladi siddiqi alazuhu kama alazu riki haka yake ta bai da shawa yana abin da yake fara shine abyadu min ali wa min ali abi aqiqin yace ka ganki nan dan fari daga cikin iyalan abu a ce shi ne sai na abubakar yana cewa wannan yara a cikin jikokin da yana abubakar fari ne dan fari kun gan shi dan fari mubarakun mai albarka min wani da siddiqi kuma cikin ƴaƴan mai gaskiya shi ne a sai na abubakar har yau alarzuhu ina jin daɗin mu'amala da shi kamar alarzuhu ne kamar yadda yake jin daɗin haɗiyar yawuna abin nufi yaro ne mai daɗin mu'amala yana yi wannan baitin قال الزبير زبير يقول وحدثني مصعب عن جدي عبد الله بن مصعب يقول مصعب يا من جدي daga kakana shi عبد الله بن مصعب din an ja mu da urwa an abin bi misli kwatan kwatin wannan hadisi misli da ba mu fada kobo da kobo shi ne shiru na hau kuma kawai a samu sinoni shi ne na hau ma'anar ta zama ɗaya amma misilu kalmomi da lafazi da ya zama ana zai su zama ɗaya shi ne misilu kwabo da kwabo babu ma ya da kan sabiyin ila amsa halkalam babu da yake magana akan abin da za a fara lakana wa yaro idan ya fara gane magana eh in dan ke fara magana da yawa wasu sai su rika cewa yaron ya fara magana ne za a yi mai kwakwalwa dabaru ne na uwa da uwa ake fara yi ku za ku fara an fahimta da kyau ko hatta yana abubuwan da ake dije yanzu Allah ya ce bai ji mu tsaron ku abin ya kau da can za ka ga dan fari ya taso wani iri yawa saboda ba a kula ba a damu da shi ba a duk da kwanan nan na ba ku labari na ga wata aminu kano ana zaune ana ta cewa ya sunan yarinyar an kawo ta tana kwangwarki ko wallahi ta ki faɗa ko ya fari ya sunan ta sai musu shi ana taba ga yarinya ta yi wani yanayi amma wallahi ta ki faɗa a likitoci an shiga kanta ni na sai a gura wallahi ta ki faɗa dole ya fari wata likita wayayya ta ce da ita to gaya mana sunan mijinki ba mu nan ba wai ki mu kirawo kirawo ko surkanki mu kirawo su su gaya mana to in ya ga da mulaka to ne ya saka kare na na na ai ai dan sabo suna yi su ba su da wannan lokacin saboda ai ma dan su suke duk ga mutane wata a kasa ana jira amma ta ki magana wuce su ce wace a aisha da juru zainab a can da sabi a kayayi to ga wannan bomular akwai ɗaya daga cikin likitocin mu ɗalibin mu ce a nan zan ba ta wannan bomular ji to ga dabarar da dan tana wajen kita ba sai to ga dabarar da aka manya suka ce ana yi sai ku jalla ta ku na yi ya wuri inda mutu ne ki ma haka kawai ke hararo wanda suna ya kamar a kauye ke ta faɗa su domin mutanen karkara ne ni ne ban kama suna ba ba sunan da na faɗa to wannan shi ne to kaga wannan mu'amalar da yaro ko dan fara ne ne yawan gaya mar abubuwa yakan sa kwakwalwarsa ta washi shi ta za ku ga yan yaran da suka zo mafi yawancin yara wanda aka haifa na biyu sai ku ga ya fi na farko wani to shi yana da abokin da zai zai yawa to na farin ma in ya samu gogogun iyaye zai goge ba za ku gane ba dan fara bane to shi ne ma da yake قال أخبرنا أبو محمد ابن سعيد قال حدثنا حمزة ابن العباس المروزي قال حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق قال أنبأنا الحسين بن واسف قال حدثنا أبو أمية يعني عبد الكريم عن عمرو بن سعيد قال شيء ما لم يقول السني يجي ما لم أبو محمد ابن سعيد في كرم تدري shi kuma ya biyo da jirgin malamin sa Hamza ibn al-Abbas al-Marwazi shi kuma daga malamin sa Ali bin Hasan ibn Shaqiq shi kuma daga malamin sa wato Husayn bin Waqi shi kuma daga shuri Abu Umayya shi kuma malamin sa Abu Umayya yana nufin Abdul Karim shi kuma daga Amr bin Shu'aib قال يتي وجدت في كتابي في كتاب جدي لا تعموا أشل الكتاب كفارة annabi ya daga wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya karanto cewa daga annabi shi kuma kan yake ila asaha auladukum da sauki ya fara gane magana fa allimu ya fara magana to ku koyar da su la ilaha illallah amma kun san a garin ruwan nan akwai garin da da ashar yaro ne fara Allah da ashar ni na san kabilar don mun zauna da wani alaran mali muna ta kwanci da su ya haddada alkur'ani amma wallahi saboda ya saba da zaki in ka ce shi ke zaki mana haka ta ba ko a cikin ka kuma saboda su sun saba to ba ni ne ya rubu da baki da zaki kuma an manna ake yaro ya fara magana in ya fara zaki ana manna wai ya fara magana to sai yake za a koyar da yaro la ilaha illallah thumma la tubalu sannan kada ku damu madamatu yaushe za su mutu in ka koya ɗanka tauhidi mahallin shayin a wannan hadisin ɗanka ya fara koyan aƙida domin ta ce abin da annabi lukman ya fara yi wa ɗansa wai tsara lukman lukmi wa huwa ya zo ya bunayya la tushrik billah shine matakin farko kar kai shirka ga Allah in shirka la zulmun azim duk yadda za a yi a fara koyi kaga wannan matakan idan ɗanka ya fara zanen aqida aka koyar da shi waye Allah ya san Allah ba shi za abin da iyaye suke yi ba da muna yawan gaya musu a makaranta yaro ya ba ce ka zo doron mutum a a in yaro ya tsoratar da shi Allah mutum Allah zai kama ka Allah yana ganin ka shi ne dini to din da yana abokan zanje wani abu zai tuna an ce Allah yana ganin ka wannan shi ne dini amma magana cewa ga dodo nan ba dini ba ne ba dini ba ne a tsoratar da shi Allah kai da Allah tsakaninka da Allah da za ka yi to shi ke Allah yana kallon ka kullum a rika gaya wa yaro ne to shi ne wai da asgaru da sun taka kuwa eh sun zama sagare shi ne ba wanda yake cewa sagari kun san sagari a cikin wanda ya ciwo da tabaruwa ya san sagari shi kai ma zane aiki ne da tabaru har abu da ba ya san sagari ko har yanzu akwai da ta wadda da ta wuce an gida ta tasa an gane ba ta zama iyaye ba to ka ga shi ne dai in an mutane ne amma ta sai a ce a tiruwa ko baila an gane ku to shi ne to saboda haka sai ce famuruhu bisala har shekara kuma wani hadisi ya zo kana ya gaya ma shekara za mu to ku umarce su da sarka sallah yanzu yaron ka dan shekara hudu biyar in bai sallah ba karka da shi dama shi yara alwalan shan koko suke ba wai sai a saboda ba su ai ba su sallah ba idan kuma kun saba kuna yi za ga yaro ne duk da kananan shekara ko da musu ba laifi ba ne amma an ba su makara da shi dan shekara hudu a gidanka biyar dan bai sallah ba karka da shi in ma za ka yi wani mai sai kai da wani incentive yawwa wani abu da za ka bayar da ba za kai ba za ka bayar abu da yasa ka ce ba kai sallah ya fi wannan wani mai sai ya fi shiga cikin yaro fiye da dukan ma kuma da gangan a ranar ka fi wani abu ko baka yi ba kowa kamar ka ana ka ce ka ga raka amma ni zan yi saboda ba kai sallah ba shi Allah ne ya ya sa ne siyo musu wanda kai wa sallah ake wa sallah kuma shi ne bai da zai ba ka haka za ka gaya ba eh ba ka gaya saboda haka nan da ya sallah ka to Allah ya nufe ni yau in ba ka shi ma ka kara masa karfin tauni ko bai a rika jingina shi zuwa ga Allah madaukakin sai to ban buru bi sala ko mace shi da sallah قال حدثنا عبد الله بن زيدان البجلي قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عبد الكريم بن اميه عن عمرو بن شعيب عن جده رضي الله عنه قال شيخ مالك يتي ابن السن يتي مالك عبد الله بن زيدان البجلي يا كان سيدي shi kuma daga malamin su Sufyan ibn Waqi'i shi kuma daga shehu malamin su Sufyan ibn Uyayna shi kuma daga malamin su Abdul Karim bin Umayya shi kuma daga malamin sa Amr bin Sa'id shi kuma daga mahaifinsa shi kuma daga kakansa sai ce lefe radiyallahu anhu kana kana rasulullahi kana nabi sallallahu alaihi wasallam idan afsaha al-gulam annabi ya kasance idan yaro ya fara magana ya fara gane zanci min bani abdul muttalib daga ƴaƴan abdul muttalib allamahu hadhihi al-aya yana koyar da shi wannan aya cewa a kulli alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada ko wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhull wa kabbirhu takbira bi idan ba amma kun ga ma'anar da yake cewa to magana akwai da yaro da tauhi wa kul ka ce alhamdulillahi da shi da ya tafi duwa da godiya ta tabbata ga ubangiji da bai riki ba domin alwaladu da ko da ake ne wannan a larabci yana nufin unitec yana karban namiji idan ka zo da alharabci kace al'aulad yara albani da suka amsa daidai ne in musamman ya aula gaba ɗaya har mata suka tsaya amma da ka ce ya bani da maza ka bana da mata zalla ka amma na aula shi za Allah zai ce yusi kuma na fi kaga duka biyu Allah yana muku wasiya dan gani da ƴaƴan ku maza da mata saboda haka aula yana nufin shi za wani wata makaranta da muka tsaya da aka zo aka ware aka ce al-aulad aka rubuta wai gurin da maza za su rika aji takalman har mata ma ke zuwa wani zai da shi ya kanku da gizo su ce ai al'aulad har da su wace ne in ana zuwa bambance a ce albani da albana yawwa domin al'aulad dukkan su ne to shi ne ma da yake walam yace Allah yake walam yattaqi walada walam yakul lahu sharikun fil mulk Allah ba shi da abokin tarayya a mulkin walam yakul lahu waliyyun min az-zulm sannan kuma ba shi da majalisin lamari dan gane in Allah ya tashi kaskantar da mutum ba wanda yake kare ba karshen ayar Allah yake wa kabiru tasbira ka girmama Allah ka girmama wa Allah akbar ka girmama Allah to wannan shine karshen ayar karshen suratul Isra'il an nuna mun lokaci yayi na gani an gane ko an sani cewa tun kuma an kara duk da san za mu zo nan gaba ne a sani cewa wanda in aka ba mu ruwa ko wani abinci annabi ya koyar da mu ko ko wani abu ya Allahumma in ka gama jan din da ka ko zuwa ruwa sai ka yarda ka ce Allahumma kiman sakana na abinci ne ka ce Allahumma in mana dama wannan shine godiya in ba haka ba zai zama mallayi kurin nan da layi kurin nan eh Allah ya tsare mu Allah madaukakin sarki ya zauna da kasar mu lafiya musulma da ta lafiya gida da asibiti Allah ka wasu lafiya gudun mu da lafiya Allah ka inganta lafiya mu iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jikan su da gafara masu rai kuma Allah kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani muna roƙon Allah da sunayen su kyawa da sauran su madaukaka dukkan musulma da ta lafiya gida da asibiti Allah ka wasu lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka ba mu damuna mai albarka ƴaƴanmu da kanne da suka kauce hanya Allah ka shirya mana su Allah ka dora su a hanya madaidaiciya wayanda suka ta aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shige lamarin su muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da zobin sa madaukaka Allah ka ba mu shugabanni na gari shugabannin mu Allah ka shirye su Allahumma aminna fi awqanina wa aslih himmatana wa la umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عباك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين